أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نور الحقيقة سر الشريعة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da baiwansa da fallon sai sake da mu wannan rana mai albarka ranar juma'a uku ga watan sha'aban shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daga hijirar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da wato ashirin da hudu ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da uku don zama na takwas na karatun littafi mai albarka na fiqhul maliki wato sharin ashmari wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na unguwar madaki da ke garin gombe tare da yan uwa masu albarka na zahiri da kuma da suke bibiya ainihin kafashe idan ba manta ba satin da ya gabata mun ji waye ainihin wato shi Sheikh Abdul Bari Al-Ashmari waye shi wato tarihinsa da kuma gudunmawarsa ga addini yau zamu tashi akan qimatul kitab wa hatiman ulama bi me kima wannan littafi na Ashmari me matsayinsa ya ko mutane suka damu da wannan littafi yace li hadha kitab qimatun ilmiya kabira wannan littafi yana da kima na ilmi mai girma li kaunihi marja'an fi fiqh maliki saboda kasance wannan littafi shine marjani wato ana komawa gare shi duk wanda zai san fiqh yana komawa gare shi wa huwa min kutub mutamayyiza fi ibaratihi lil mubtadi'in yana daga cikin littattafai wanda suka zamanto sun sha bamban da sauran littattafai idan ka lura da masu fara karatun fiqh a wurin su wannan littafi na musamman ne wa kasatun al-awlad musamman ma yara ƙanana wanda suke fara karatu sai ga daga zarar an yi akhdari sai ga ni ashmari ana farawa da shi fi ma ya tajuna ilayhi min akami ibada shi abin da suke bukatuwa gare shi na hukunce hukuncen ibada khususan ma ya ta'allaqu bil tahara was siya was salati was siyam musamman ma abin da yake da alaka da sarki azumi sallah inna littafi ya farda kwarai da gaske akan waɗannan matsaloli wa hadha alladhi ja'ala ulama fi dakhil Nigeria wa kharijiha yudrisuna al-awlad hadha yudarrisuna al-awlad hadha al-kitab munzil ummati al-fari wannan shi yasa malamai a cikin Najeriya da kuma wajen Najeriya ke karantar da yara tun tasowansu wannan littafi saboda yaran zamanto mulimmina bi ilmi shari'a saboda zamanto sun zurfafa sun ainihin tashi cikin ilimin shari'a منذ صغرهم في اللوكة يارتنسوا ويزداد كتاب قيمة أن الجهادثة من العلماء قد أدلوا بدلائهم wannan littafin yana ƙara ƙimarsa yana ƙara bayyana idan muka duba wato gurazan malamai sun nitsa gugunansu a cikin kogin wannan littafi fi bari zafir wa sharahu badul masail wa zadu fihi abwaban suka yi sharhin wasu wurare sannan suka ƙara wasu babuna a cikin littafin hatta katabu mujalladat haula hadar kitabul mubarak har za mu samu malamai sun rubuta mujalladan littafai akan wannan littafi mai albarka wa man takallama al ulama ala ala al iktisar daga cikin malaman da suka yi magana wannan littafi a takaice ga wasu daga ciki na farko akwai Sheikh Al-Allama Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Fishi al-mutawaffa wato Sheikh Allama Muhammad dan Muhammad dan Amar Fishi wanda ya rasu hijira tana da shekara ɗari tara da saba'in da biyu yana da sharhi shi sharhin wannan littafi na Ashmawi da yayi wanda ya ambaci sharhin Alminahul Ilahiyya sharhi muqaddamatil Ashmawiyya yace wannan littafi wa mutabada anna hada shar huwa awwal sharhi lil Ashmawi Ashmawiyya abinda zai saurin zuwa kwalwar mutum wannan sharhi shine littafin farko da aka fara yi wa ashmawi sharhi shi wannan minah ilahiyya da li'annahu qad qurina wafatu shaykh al-musannif wa shaykh al-sakhari idan kai ka lissafa rasuwan malamin mai littafin nan wato malamin Sheikh Abdul Bari Al-Ashmawi shine Sheikh Al-Sakhawi da kuma aiwan wanda ya littafin nan wanda ya sharhin zaka samu shi shehin sa Sheikh Sakhawi ya rasu hijira tana shekara ɗari tara da biyu shi kuma wanda ya sharhin ya haife shi hijira tana da shekara ɗari tara da goma sha bakwai ka kenan da rasuwan malamin shi Sheikh Abdul Bari Al-Ashmawi da kuma aihuwan wannan shekaru goma sha shida ne kashal. Ya tabayyana zalika annahu qad qad qala ash-shari fi muqaddamati kitabi hada kuma zai bayyana maka shi wannan Sheikh Muhammad Al-Fishi ya faɗa a cikin muqaddima la na'lamu ahadan dawwana laha sharhan fil kitabin ba mu san wani wanda ya rubuta ko ya wallafa sharhi na wannan littafi ba na Ashmawi saboda haka ana ganin shi ne farkon wanda ya fara littafin sharhi saboda ya fi kusa da shi mawallafin ainihin mai Ashmawi wa dafa sharu kitab al-itikaf wa zakat wal hajj fi akhirih bayan sharhi da yayi yayi idafa yayi kari a littafin sai ya kara inda shi mai Ashmawi ya kawo azumi bai kawo itikafi ba kuma ana itikafi ne a cikin azumi to shine sharhi sai ya kawo babin itikafi ya kawo babin zakka tunda mai ashma bai kawo shi ba sannan ya kawo babin haji kaga rukunan musulunci sun shiga kenan bayan tauhidi da dama ake ganin kowa yana da wannan tauhidi a wannan mutumin na biyu wanda ya littafin sharhi al-faqi al-allama Ahmad at-Turki al-Munshadidi al-Misri al-Maliki shi wannan shekh wanda yayi wafati hijira tana da shekara 979 wato tsakaninsa da na farko shi ma shekaru ne da ba su fi guda shida ba. Allazi lakasa shirin mutakaddam wa zada alaihi fawaidin adida. Shi kuma aikin da yayi yayi talfisi ne wato yayi summarizing ne da sharhin mai minahul ilahiyya. Da yayi talfisin sa sannan sai yayi ƙari a cikin sa ya ambaci nasa da jawahir zakiya fi halli ألفاظ الأشمالية آه وهو شرح ممتنع عينا شما شرح نيني شو قرية قصي نأكو برهان الدين إبراهيم الشبرخيتي المالكي شيكما ياي وفاتي هجراتنا لشكرا دبولة دليل رشيدة شما يارب تشرحي لأن لتاجنا أشمالي وأن دا كيكرا دا موارد الشهية في حل ألفاظ الأشمالية باينسا نهدو الشيخ عبد اللطيف بن شرف الدين الأشماوي wato Sheikh Abdullahi dan Sharafuddin Al-Ashmawi wanda shi kuma ya wafati hijira tun da shekara dubu ɗaya da tamanin da shida shi kuma nazarin Ashmawi yayi Ashmawi littafin Ashmawi an yi shi ne rubutu na zube ba waka ba ba shiri ba to sai mai da shi nazari ba mai da shi nazari sai ya ambace shi da minahu samawiyya bi nazmi ashmawiyya bayan shi na biyar akwai allama faƙi nazil misr muhammad bin dawud bin suleiman wato alkharbatai almaliki wanda shi kuma ya wafati jiya suna shekara dubu ɗaya ɗari biyu da bakwai shi mana da sharhi wanda ya ambace shi da hashiya almardiya ala ibn turki wal ashmaliya bayan shi na shida akwai allama alfaqi yusuf bin isma'il السبتي المالكي الأزهري shi kuma ya wafa hijira tun shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da uku wato ya littafi mai suna hashe tussaniya wa taƙiƙa tulbahiyya ala ashmariya yace to wa fi hadhihi al-hashi a cikin littafin nasa ya hada ainihin kulata ne na sharhohin da suka gabata dole nan sharhohi na tishi da ainihin shabarakati da wasu su duk sai yayi haɗa littattafan gaba ɗaya kuma sai ya ƙara wasu taƙiƙat da kuma tarjihat na adabi ya haɗa a cikin wannan littafi a wato littafi ne mufidu ƙwarai da gaske mai fa'ida muhimmi wanda ɗalibin ilimi baya wato la yastagni minhu wato baya bukata ce ya wadatu ga barin wannan littafi bayan shi akwai Sheikh Muhammad bin Muhammad As-Sambawi Ash-Shahir bi Amir al-Malik al-Azhari wanda shi kuma ya wafati hijira tana shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da uku shi ma ya littafi sunansa hashiya ala ashmawiyya lil turki sannan na takwas akwai sheikh al-muhaqqiq abdul majid al-sharnubi al-azhari al-maliki wanda ya yi wafati shekara hijira tana da shekara dubu ɗaya ɗari uku da arba'in da tara yana da sharhi wanda yake mumtani mai amfani ne kyau kwarai da gaske wanda ya ambace shi da mahasin bahiyya alamatin nashmawiyya wato sharhi ne wanda yake salsala na usulubi wanda yi shi a mai kyau ba yadda yake al'adar littafansa ba ya yi littafi wannan ya yi bamban ya sauwaka shi ba kamar yadda sauran littafan suke da wahala ba na tara akwai imam abdul sami' al-adi al-azhari al-maliki shi kuma yayi duran bahiya sharhu ashmawiyya shi wannan littafi laysa bi dawilin mumillin wala bi qasirin mukhillin ba littafi bane da aka yi shi mai tsawo wanda zaka kosa da karanta shi ga gaji ba kuma littafi da aka yi shi dan gajere dan karami bane wanda bai ya bar wasu matsaloli bai tattauna a kansu ba littafi ne da aka yi shi madaidaici wanda ɗalibi yake bukata ba zai kosa ba zai ji ya gama da littafin kuma duk matsala da yake bukata zai same ta a ciki na goma akwai Sheikh Abdul Baqi Al-Mukhashifi rahimahullah shi ma yana da manzuma wato shi'iri da yayi ya ambace shi da Al-Jana'in Al-Maghrusa ala Hayyad Sunnatul Mahrusa a na goma sha ɗaya akwai nazami da aka yi muqaddima Ashmawiyya na wato aka yi sharhi na Sheikh Al-Ashur Al-Ansari na Ahmad bin Muhammad At-Tahili wanda ya wafati hijira san da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da biyar sharhi guda biyu yayi akwai sharhi babba akwai kuma madaidaici duka akan ashmali sannan bayan wannan na goma sha biyu akwai allama almuhaddis abdulaziz al-gumari a shekhu al-gumari ma'rufi ne wanda shi ma ya yi sharhin wannan littafi na ashmali wanda ya fashi shekara dubu ɗaya ɗari uku da talatin da takwas sharhi hafil biladilla wanda sharhi ne da ya cika shi da dalilai duk abin da ya faɗa na ashmali sai ya faɗi dalili ga dalili yadda abin ya zo a cikin littafin ya ambace shi da ithaku zabil imam al-aliya bi sharhi ashmaliya sannan na sha uku akwai Sheikh Mustafa Dibul Baga malami ne Farfesa Ustaz Al-Faqih masanin fiqh a kulliyar shari'a wal huquq a jami'a Dimishka a jami'ar Dimishka ya ambaci littafin Tufatul Rabiya fi fiqh Salat al-Malikiyya sannan yace a wannan gari na Kano idan muka duba za mu samu akwai sheikh wanda ya ainihin wato a ya zuba shi ma wato ya fada a cikin wannan littafi ya yi sharhinsa wato shine a sheikh muhammad kani a bin aliyu al-gusari maulidan al-kanawi maskanan wato sheikh muhammad kani wanda an haife shi a busau amma mazaunin kano ne a tijani ɗariƙa alƙalansu ya masharban wanda ba tijjani ne ya bari kasa sannan masharibarsa gidan shehu mai hula ne kuma gidan shehu mai hula dama a dukkan wa'annan aqlabul arba shine gida wanda ya shahara da fikihu gida ne na fikihu kwarai da gaske har ya kai ga shehu mai hula idan ya ka dauki buta to zai gane ka sanya za ka tabar ko ba za ka sani ba babu abin buta littafin littafin fikihu amma sanin sa fikihu ya kai ga da zaran ka dauko buta zai gane kai kan fakihi ne ka iya rike buta tukunna ko baka iya ba diga rike buta saboda saninsa da fiqhu muktasar din nan sun mata aiki kwarai da gaske sun mata kace kace to shi wannan Sheikh Muhammad Kani wanda lokacin da wannan yi wannan rubutu yana raye amma har shekara biyu da suka gabata a cikin watan Ramadana a ya yi littafi shi ma ya wannan ashmawi sharha sharhi mai kyau kwarai da gaske wanda yi shi da sigan tambaya da amsa ya yi shi da sigan tambaya da ba da amsa kuma ya ainihin takmila ya yi wannan littafi ne wato tun ya gama talifinsa tun hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da biyar wato dai a ainihin littafin hijiriya yanzu da yin sharhin da ya shekara arba'in da tara a miladiya kuma wanda ya gama shi a 1975 ya gama sharhin saboda haka shekara arba'in da takwas kenan shi kuma littafin to wannan sharhi ne wanda ya yi shi kwarai da gaske shi ma ana samun sa a kasuwa musamman shi a Kano littafi ne mumtani akan sharhin Ismailiyya to bayan wannan kadan kenan yace daga cikin malamai da suka yi wannan littafi sharhi sai abin da littafin yake dauke da shi yace ya tayi kitab matan Ismailiyya بعد المقدمة مع الخطبة الكتاب على أربعة عشر باب على أربعة عشر بابا أكان بابي قوم الشاهدو أبن الزكي كده كده شيء بابي نفرقو نواقض الوضوء الاتفاق هنا شيء هذا مسامو abubuwan da suke warware alwala in kai alwala me zai warware ma ita na biyu da ya fara da mafil malamai sun tambaye shi aka yi kuma ka fara tun bayan alwala ba ka ce ga abin da yake warware alwala yace ya kaddara kowannen mu yana da alwala inda muna da alwala me ya rage mu sani mu san ta ya alwalan namu za ta ware saboda haka bayan nan sai babu aqsamul miya babi na rabe-raben ruwaye wani irin ruwa ne ya halatta mutum ya alwala da shi babi na uku ya yi magana akan farillan alwala da sunnonin alwala da kuma mustahabban alwala babi na hudu ya yi magana akan farillan wanka sunnonin wanka da kuma mustahabban wanka babi na biyar ya yi magana ne akan taimama sai a za a yi taimama idan mutum yana da larura tun da an yi maganan alwala to ya zama ba zai iya taɓa ruwa ba saboda laruran da ke jikinsa ko kuma ya rasa ruwa zai kaura daga alwala ya koma ne dahara badaliya na canji sai ya taimama to ya zai taimama nan ma ya gaya mana babi na shida ya faɗa mana sharuɗan sallah sallah menene sharuɗan sallah ya yi bayani a wannan babi sannan babi na bakwai ya yi maganar farillan sallah da sunnonin sallah da musabban sallah da makarohan sallah abubuwan da ba a so mutum ya aikata idan yana cikin sallah babi na takwas sai ya kawo mandubatu sala manduban sallah tayi wani yace ai da mandubi da mustahabi duk ɗaya a ya bi ta wata hanya ne a nan ya kawo farillai ne da sunnoni da mustahabbai na sallah a mandubatu salati kuma ya kawo sallolin nafil wanda ake yi bayan salloli su ne mandub wanda ba wajibi bane na tara sai ya kawo babul mufsidatu sala abubuwan da suke bata sallah ya za a sallan ka taɓaci ya kawo babi na goma ya yi magana a kan wato sujjada na rafkanuwa da hukunce-hukuncen rafkanuwa a kai sannan babi na sha ɗaya ya yi babi a kan limanci wa ya kamata ya zamo liman a cikin mutane da matakai da ake bi wurin zaben wanda zai limanci a cikin al'umma na goma sha biyu zai magana akan sallan juma'a da hukunce-hukuncenta da ta ya za a yi jumma ta sauka kan mutum ta ya za a yi jumma ta zama wajibi a kan mutum na goma sha uku sai magana akan babin jana'iza ya ake sallan jana'iza saboda ita ma sallah ce wacce take da wahala kwarai da gaske ko kuma ɗalibai ko wanda ba ɗalibai ba ba sa bibiya ya sallan take wani malami yana maganin cewa ya tambayi wasu matasa sallan jana'iza kabbara nawa ake yi ne to suka fara kane kane abun ya bashi mamaki to ya je gidan rediyo yana interview da yan jarida sai yake faɗa wannan sai jarin take cewa ai karama kallon mu ma ka faɗa mana kabbara nawa ake yi ne a sallan jana'izan nan to ya nan matsalan tana da yawa to sanin kabbara mai sauki ne amma fa abunda da yawa masu jin sallan jana'iza ba sani ba kowace kabbara ɗaya tana matsayin raka ɗaya ne ba ta yadda sallan farilla idan ka zo ga gauce duk yadda ka samu liman zaka shiga sallah haka ba sallan jana'iza ba haka take ba ita sallan jana'iza idan ka zo ka samu an shiga sallah an yi kabbara an yi kabbaran farko ana cikin addu'o'i da ake kama yi kabbara ta in ka zo ba za ka yi kabbara ba ba za ka shiga sallan ba saboda kabbaran farko suna matsayin raka raka ta tsere ma na biyu ba a yi shi ba sai duk kabbaran ne za ka yi baka da kabbara sai ka tsaya sai an yi kabbara na farko sai ka yi niyyanka ka yi kabbara na biyu sai ka yi niyyanka ka yi kabbara wancan kabbaran farkon ta tsere maka idan liman ya yi sallama sai ka kawo ta sai ka yi sallama haka idan kabbara biyu ka rasa ko kabbara ɗayan ƙarshe ka samu an yi kabbara na uku kan ka iso in ka iso ba daga iso Allahu akbar sai ma ka shiga sallan jana'iza ba wanda da yawa za ga al'umma haka muke yi alhali ba haka bane saboda rashin sanin ya sallan take sai za mu samu sallar insha Allah gaba babi na goma sha uku ya yi magana akan sallar jana'iza da hukunce-hukuncen da addu'o'i da ake duk da ya tsawaita a cikin addu'o'in duk dai za mu samu babi na ƙarshe a cikin littafin na goma sha hudu ya yi magana akan azumi me azumi hukunce-hukuncen azumi ya azumi yake haka kan mutum wannan shine abin da littafin ashimari yake dauke da shi sai manhajuhu fil kitab wani tsari ya bi wurin yin littafin ko littafi akwai tsari da ake bi wurin yin sa yace wal manhaj alladhi sara alayhi al-musannif fi tanzim al-kitab annahu yaktasiru fi irad al-masail al-fiqhiyya to hanyar da ya bi tsarin da ya bi wurin littafin ya bi tsarin takaitawa ne wurin yin littafin وذلك لتجيئة المقصد الذي رامه وأشار إليه بذات مؤلفه saboda manufan lokacin da ya ishara a kai a farkon wallafa littafin saboda tambayar sa aka yi sai bai tsawaita bai ringa takaita abun sannan yana bude babin kowane babi da ambaton mas'ala mujmala a tare sai ce ma babin kaza in ya ce ma babin kazan nan sai ya fara wurin ma cikin kazan akwai kaza da kaza da kaza da kaza ثم يشرح يشرح في التفسير فيها مجرد آه عن أدلة yana kawo tafsiri ya rarrabe amma ba dalili cewa wannan an same shi a Qur'ani ko a hadisi da bi wannan hanyar ba sannan a ciki ya ainihin bayyana wasu mas'aloli da ake sabani a kai kamar matsalan basmala a sallah ya kawo sabanin malamai a kai kamar yadda za mu samu a gaba wala ayi hali ko ta wani hali dai ka kitabu ja'a kama su'ila littafin ya zo kamar yadda aka tambaye shi lam yakun mutawwalan tayuman bai zama littafi mai tsawo ba dogo in ake littafi mutawwal a samu kamar wannan juz'i 30 ashirin bai zama haka ba wanda za ka gaji ma kan kara ka karanta shi kuma walam yakun muktasiran yashmi bil alghaz sannan ko ba ya takaita abun bane yarin gidin ganazi akwai abin da malaman fiqh suke cewa alghaz ganazi kawai ake yi a kaman yanda aka yi muktasirul khalil alghaz ne kawai sai a ce maka abin da ake kira malaman fiqh sai kira algazi kamar canki canki ne sai a ce ma wasu irin ma'aurata ne sai ce ma wanda ɗayan su idan ya rasu ɗaya zai gaji ɗaya ɗaya ko ba zai gaji ɗaya ba kuma kaji ta faɗa addinin addinin su iri ɗaya ko ba kashe ɗayan yayi ba don in ka kashe wanda zaka gaza ba za ka gaje shi ba amma ɗaya zai gaji ɗaya ɗaya ba zai gaji ɗaya ba sai ya bar ka haka to ba haka yi ba ko kuma ya ce maka wani mamu ne wanda ana cikin sallah rawanin mamu ya warware ya bata sallar liman da sauran sallolin mamu gaba daya rawanin mamu ya warware ba na liman ba to baya bai bi wannan salon na irin wannan algasin ba ba haka yi ba a kan mu wuce bari mu warware wannan algasin wato na farko ma'aurata guda biyu ɗaya zai gaji ɗaya ba zai gaji ɗaya ba shine mutum yana kwance baya da lafiya da baya da lafiyan nan ya ga zai rasu sai ya ce to sai ya matan sa bakin cikin ciki da sai ya ce bari ya auro wuta ita ma ta yi gado ya rage musu gadon da za su yi sai ya auro ta saboda ya shigar da ita a cikin gado a cikin iman Allah ta zo ita ya ta rasu shi bai rasu ba da ya rasu a wannan rashin lafiyan ba za ta gaje shi ba saboda ya kawo ne saboda gado to sai shi ya rasu ya ita ta rasu in ta rasu kuma zai gaje ta kaga addinin sirri da ita ba za ta gaje shi ba saboda ga manufan auren shi kuma zai gaje ta wannan shine wannan lagabi to ba wannan hanyar yayi ba ko kuma limamin da sallarsa da mamun za su rore saboda rawanin mamu guda daya ya warware wannan kuma mai muktasar shi ma ya kawo shi wato matsalan sallan juma'a da za mu samu a cikin littafin nan ya ce juma'a dole a samu mutum sha biyu baƙi na salami'a waɗanda za su zauna har sallaman sallan juma'a wato har ai sallama suna nan idan mutum suka yi ƙasa da sha biyu juma'a ta lalace kamar yadda Imam Malik ya isharar wannan cikin mudawwana cewa ayan nan na suratul juma'a da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa a ya allazina amanu qalu lil muttaqin li fadlil ladzi la yudhar karuka wa idha bi shirlan wa idha ra'a tijatan aw la wa in faddu ilayha wa tara qaima sabban da suka kasuwanci suka wale sun bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wasu mutum sha biyu manzo Allah ya karasa juma'a da su to da sun yi kasa da sha biyu da juma'an ba za ta yi ba to sai malaman suke suka fidda wannan akan cewa juma'a sai an samu mutanen da ko da ana cikin sallan ko an fara sallan wani abu ya faru duk mutane suka gudu suka wale in an bar mutum da suka yi sha biyu tare da liman juma'an ta yi to sai aka bar mutum sha biyu a cikin sha biyun sai yana da fama da matsalan ciwon kai irin ciwon kan nan da ya an tanke kan mutum an daure to sai aka daure masa kansa da rawani da yazo ba shi ya daure ba zai iya suncewa ba da ya zo alwala sai ya shafa akan rawanin dama idan an daure ma irin wannan zaka yi shafa akan wannan rawanin to sai ya shafa akan rawanin ana cikin sallah ko zaman tayya ake an sallama sai kawai rawani ya sunce ya warware rawani na warware alwalansa ta baci saboda rawanin an yi shafa a kansa kuma shafan kai farilla ne shafa na tafiya saboda haka ya rasa farilla cikin farillansa na alwala alwalarsa ta lalace alwalarsa ta lalacewa sallansa ta baci sallansa ta baci sauran ma duk sun rasa jima'ansu da liman da sauran mamu kaga lagazi ne to shi bai bi wannan tafarkin ba da zai kawo ma abin da zai yi an wahal da kai sannan a samu amsa to sai zama ya littafin sa a muktasari wanda ba kaman muktasarul qalil ba wanda ake cewa rijaluhu qalil mazajin sa kadan ne sai abu na karshe wato mulahazat a ka'idar rubutu na jami'a da ake yi za a ce ma to idan kace za ka yi rubutu akan wata mas'ala ko wani littafi in ka faɗi abubuwa ne ga littafin da sai ka faɗi kuma wasu kurakurai ka gani a cikin littafin saboda alkamalu lillah Allah ne kadai kamili to amma shi wannan malami kamar yadda ya faɗa baya taɓa shakkiya saboda in ba godewa mai ashimami saboda gurin da bai kamata a ce an kushe shi ba kuma a ce ya gaza a wuri kaza kai mai cewa ya gaza ba kai wani abu da ya kai nashi ba kuma ka zo ka ce ya gaza to da ya lura da kai ce to ba zai bi wannan hanyar ba sai dai yayi abubuwan da tunda ya zama dole abin da yake ganin kamar da kaza aka yi da ya fi yace to daga cikin wannan aikin da ya cewa sai ce to abin da yake gani mai ashimawi ya gabatar da babin abubuwan da suke warware alwala kafin ya yi magana kan alwala farillanta da sunnoninta ya kamata a ce sai an gaya ma ya za a alwala sannan a gaya ma abubuwan da za su warware alwala yace wannan abin da ya gani kaman ya kamata a ce an gabatar da alwala kafin a yi magana abin da zai warware alwala na ɗaya kenan kamar akwai tabdil da ta'khir gabatarwa da jinkirtarwa abu na biyu yace لم يذكر مصنف أبواب الحيض والنفاس وأوقات الصلاة شنو هو الزامن بكاو مغانا حيدا دجيكي بقى من دمي أهل ريي من كرنتا من كاوي تاكما قري أكن أبو النشاط حيدا دجيكي شنو يا شمعي بكاو با بي مغانا حيدا دجيكي با sannan bai maganar lokutan sallah kamar inda mai alari ya kawo maganar lokutan sallah ba wa abwabul jadira bi zikr kuma khususan fi hadal kitab wato wannan mas'aloli lallai ne ana bukatar a ambace su musamman irin littafi wanda yake an yi shi ne saboda mutabi'in ga masu farawa kamar yadda mai alari yayi ya kawo waɗannan matsaloli abu na uku wannan littafi ya kawo babin jana'iza amma jana'izan yake sai a taji du'a'i dawilin ya kawo addu'a dawila addu'a mai tsawo kamar yadda azizul abazidul qirawani yayi ne risala a cikin littafinsa to saboda haka mawa shirhi da yawa sun yi wannan magana kan cewa addu'o'in sun yi tsawo yara ba za su iya kiyaye su fata ce su da wuri ba a to saboda ya ce littafin an yi shi ne ainihin na masu koyo masu fara karatu yara ya kamata a kawo yara addu'o'i takaitattu kamar yadda mai askari yayi ya kawo addu'o'i takaitattu abu na hudu na ƙarshe daga cikin mulahaza da yayi a lam ya ce muallif ya akhir kitab bi khatima aw babul jami' mai talibin bai kawo cikin ƙarshen littafin da katima ba ko babu wanda yake jani kamar yadda ya zama sunna ne masu wata talibi a littattafan malikiya a ƙarshe suna kawo katima ko kuma ce babul jani kamar yadda masu mai risala yayi da mai askari babin ya ga ya hada dukkan matsalolin da aka yi magana a baya to shi wannan bai kawo katima ba bai kawo wannan babi ba sai yadda ba a samun dama babul jani sai a littattafan malikiya waɗannan su ne kaɗan daga cikin masail da ya ce akwai mulahaza a kansu tun da ya ce dole ya ka faɗi ya yi ganin kurakurai ya ce to ba kurakurai bane yana ganin dai kamar wannan abubuwan su ya kamata a yi abu na ƙarshe ina ga lokaci ya ƙure dai ba zai yi wa abin nan ba sai abubuwan da suke gaban al'umma na abin da za mu tashi a kai insha Allah muwazana tsakanin littafin nan da littafin ahalari mai bambancin ashimawi da ahalari kowanne wani mata wani hanya ya bi wurin wannan littafin sa sai abu na karshe kamar yadda muka magana a satin da ya gabata abubuwan da suke gaban al'umma na wannan kasa shine intikhabatul wadaniyya wato zabe na kasa a al'umma na musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai halatta ba samu koda mutum uku ne a cikin al'umma su yi tafiya ba tare sun sa jagora ba sai ya zama shugaba gare su saboda haka al'ummar musulmai dama ba su tashi a rashin shugabanci ba sun tashi da sanin cewa lallai akwai shugabanci kuma dole wani ya zama shugaba saura kuma su zama masu bi sannan addinin musulunci ya tsara da musulmai zaman to masu biyayya da shugaba wa in ta'ammara alaikum abdul habashi Allah ya ce ko da an samu ku bawa mutumin habasha yanda laraba suke da ta'assubi suna ganin bawa ba komai bane balle kuma ce bawa bakar fata ko da bakar fata a samu masu ce shine shugaban ku to kuma su biyayya to dama musulunci ya san shugabanci kuma ya san biyayya wa shugabanci bai san tawaye ba to shawari da muke ba wa al'umma cewa kamar da muka wancan sati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda Allah ya bashi amana na ya sa wani ya zama shugaba a cikin wani lamari sai ya sa wani wanda kuma yana ganin ga wanda ya fi shi cancanta man huwa aslahu min wanda ya fi shi kyau amma sai ka zabi wani wanda bai kai wancan kyau ba saboda maslahar ka saboda kai zaka amfanu baka duba maslahar al'umma ba manzo Allah ya ce duk wanda ya ka to ya haici Allah ya haici manzon Allah kuma ya haici al'umma to saboda haka mutane su duba maslahar al'umma ba maslahar kanka kadai ba abu na farko kenan abu na biyu al'umma su tsaya da addu'o'i ba mu makara ba mu ci gaba da addu'a kasan nan halin da take ciki Allah kawo mata mafita mun la haula wala quwwata illa billah bamu da dabara bamu da bamu da tsini bamu da wata hanya sai ga Allah Allah mai da lamarin mu gaba ɗaya gare ka Allah ka samu mana mafita ka za'a mana shugaba na gari idan mun yi wannan addu'a to mu dauka kuma kullu ma kana aljalilu huwa aljalilu duk wanda Allah ya sa saboda al-insanu yudabbir wallahu yuqaddir dan adam yana shirya dabara duk shugabanni masu neman shugabanci kowa da dabarun da yake shiryawa akan ya zama shine shugaba Allah kuma yana kaddarawa akwai wanda Allah ya kaddara shi zama shugaban duk dabaran ku da shirye-shiryen ku ba da amfani abin da Allah ya kaddara nan shi zai kasance ba dabara ba saboda haka kuma kullu ma sana aljalil huwa jalil duk abin da Allah ya yi shine mai kyau saboda haka al'umma su karbi duk abin da Allah ya hukunta duk wanda Allah ya sa ya zama shugaba al'umma kada su koma kuma su ringa cewa ba su yadda ba a'a Allah ne ya kaddara shi ya zama shugaba duk dabaran ka ba shine ba abinda Allah ya kaddara shi kenan kai addu'a Allah ta zama shine alkhairi Allah kuma ya tsada kasan yanayin da kake ciki ya ba mu lafiya da zaman lafiya matsi da ake ciki Allah ya sunce wa al'umma wannan matsi sannan kuma al'umma su kiyaye kada yayin kokarin zaben wanda bai san da kai ba kai fada da wanda ka sani daga baya ka zo kana jin kunya a baya akan wani wanda bai san da kai ba kai fada da wani ma yanke magana da wani amma daga baya gashi da kai da shi kai fara duk kun hadu ana dukan ku tare to saboda haka kar wani wanda bai san da kai ba wanda ba ba zai halarci jana'izan ka ba in karatu ya sa kai fara da wanda in karatu zai Allah ji kanka Allah ya mara ma a mu yi hakuri da juna mu zauna da juna lafiya akwai rayuwar bayan zabe tana nan to saboda haka akan rana guda daya kai hakuri don kaga abun ma yayi yawa zaka fito ka tafi gida ka yi ta addu'a Allah tabbatar da alkhairi kawai kar ka tsaya kana jayayya ko fada da al'umma da wani makwabcinka ko dan uwanka wanda kuke zaune ƙasa ɗaya ko jiha ɗaya ko anguwa ɗaya akan irin waɗannan matsaloli kawai a barwa Allah lamari Allah shine mai yi Allah kuma shi yake bada mulki ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama saboda haka in Allah ya bayar kuma sai mu karɓa hannu biyu mu gode wa Allah kan abin da Allah ya wanda ya zaba mana mu yi biyayya Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ba mu shugabanni na gari Allah ya sa ya zama to alkhairi ga al'umma gaba ɗaya ya zama wanda zai yi adalci tsakanin al'umma gaba ɗaya musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم اجعل في اختيارك الكرام جل كرم بين باكر الغلام من كل من ظلم اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعور والشمال والبلاء ما لا شكره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا رب بالذات وبالصفات فقلنا في خير الهلاك سبر قلوبنا على الايمان وسر لنا الانسان وانصر الينا وانصر عن دينا بالله ودينا وارنا ذريه مباركه تكون لله بلا مشاركه وجازي عنا كل ما قد احسن الينا جزاء الحسنه بالمصطفى شفيع ما شريك له من يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا سمر في المجلس والعدل اللهم ول علينا خيارنا في شاء رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا وسلم شرارنا يا رب العالمين بحرمة السيد الوجود ابن الرشيد يا رب العالمين اللهم صل وسلم على ذي الحق بالحق من لا نور الا نوره ولا مرد الا مرده ولا وجود الا وجوده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تداركنا بها اياه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين